العليم الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا مؤجزين في الأرض ومأويهم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المعطر وساده بنظرة تأتي لنا بالزفر لا تحسبن الذين كفروا فقدتي الذين كفروا وإنهم وأن سكي كافر وأن سكي بجنتي إنا تندقى كشي سيدنا عثمان إنا تكما دوان سكي بجنتي مؤجزين لنا سنتيري منا takusa su sun gajiyar da mu ne don haka ma suke ta abu mun kasa yin da za mu yi da su a'a wannan mugun tanadin mu kenan da za mu kama su kenan ai ba su gajiyar da mu su tsere mana ba fil ardi akan kasa wa ma'awahum nar makoma su wuta wa labisa al-masir wa tun da makoma in dai ta zama wuta ce ta yi muni kenan al-kufaru kafirai bistidrajillahi lahum a iwa Allah da ya musu kamunga ya kyale su yanzu tarko irin na da koma me da yanzu kifi za ka kama shi sai ka sama abu da yake so tana a jikin fada jike ya ka jefa ta a ruwa ya gani shi kenan wai ka jawo shi ya zo ya ce zai ci shi kenan dab sai a kama shi to ko kuwa tarko irin na da wanda za a kefa ƙwarya a ɗan sa tsinke sai a ɗan zuzzuba hatsi a ɗan zuzzuba hatsi a bakinsa ka tsuntsu ya zo ka jawo shi na kayi mai istidiraji ka jawo shi ya hau hau ya zo har inda yake ko sai a ja karan shi kenan sai ƙwarya ta rike shi to duk abin da ka ga makiyin Allah na yi kuma abin ya yi mai kyau har ka zaci ma Allah ba zai zai iya da shi bane in kuma ka san ma zai iya shi din ya zaci ya fi ƙarfin Allah ko a'a ka tsare Allah ya sa masa ta ce aka sa masa yadda zai ci sosai yanzu zai kamu sosai yanda kuma ba zai iya kumcewa ba Allah ya ce ba dan ma mu mu'minan kan zuciyar mu ta dan buga ba da akan gadon zinare da gidan zinare da motar zinare su kamar za su ta yawo ma duk gaba gida mu kwa mutum na kosai ma ba zai samu ba gani na farko dan dai imanin namu ba irin na wancan lokacin bane wanda za a sa zarto a raba mutum biyu amma ba zai rabu da imaninsa ba duk gaba duka baki daya to listiradin lahu lahu wato kamun gane Allah tabaraka ta'ala ya musu wajen hali me in aka ce ɗan adam ya yi istidraji ma'ana ya yi makirci ya shirya ma gadar gari kuma ka zo ka faɗa a ciki wannan shi ne istidraji wajen ɗan adam an kuma aka komar da shi wajen Allah tabaraka ta'ala to ubangiji tabaraka ta'ala ya dakata wa kafirin ya ba shi iko ga ya dakata masa gashi ya ba shi iko gashi ya ba shi ƙarfi ya ba shi ya'ya ya ba shi zarni wa man khalaqatu wahidan ƙyale ni da wanda na halitta a cikin halitta ta kaɗan ne irinsa kaɗan dama Allah shi kaɗai ya halitta kowa ma a wuri wannan a cikin halitta ta kaɗan ne irinsa wata alki lahu malam mamdudan na samar dukiya ga ta nami kakkiya ba ranar karewa kadarori ne ba adadi kasuwanci ne ba adadi wannan dukiyar ya'ya da shi ko mamdudan ta tafi dai ta tashin kiyama ba wani rana da ake tsoron talauci da kudan talau wabani na shuhuda ga ayyanan a tsatsaye a zazzaune a kewaye ya yi abu kowane ayyanan taso da gudu ne su ba ga jikokina a zaune ga dukiya ga irinsa kaɗan ne وبنين شهود وما حد له دلت شوف الأمر كوما يريد شوف الأمر ثم يدموا على زيد أما أنت هكينا بقاتا من الأرو دي فلا والله بدل الأرو الله كمان كان شيء وانجدي كان ده خير وإنا أبوه mutumin nan kai shi ba irin kowa ba ɗan kaɗan ne a cikin mutane ka ba shi kuɗi wanda bai tsoron talauci har abu ka ba shi ‘ya'ya wanda duk inda ya juya su zai gani abu ka sa shi ba irin kowa ba to dan ya ce a ƙaro ai ba wani abu bane su mai jama'a kalla a'a da Allah innahu kana li ayatina amida tsaurin kai yake wa ayoyinmu ba wai ni ba to ayoyi na yake wa tsaurin kai to dama wa'annan abubuwa in ba su samu na Allah ba ba su samu zuciya ta Allah ba abubuwa ne masu sa tsaurin kai da ga dukiya ga ƴaƴa ga ka iya abu innahu kana li ayatina amida sa'urhiquhu sa'uda sai na sa shi hawa dutsen jahannama ko kuwa sai na sa shi hawa wuta ne innahu fakkara wa qaddara ya dinga tunani ya dinga shirya bakin ya dinga shirya abubuwa fakuci da kai Allah ya nesa ta shi daga rahama kai ba ko ta rahama ya kagaro wannan abubuwa ne kuma faqala in hadha illa sihrun yusar ce ai Muhammad ba kowa bane sai sihiri ne to kaga yanzu wannan walid bin mutira kaga da kuma duk wanda ya taho akan abinsa kaga yanzu wannan ba wai dan rahama bane da kuma amma kuma duk mugun tanadi an masa duk mugun tanadi an masa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ubangiji wanda ya ke mu a halin Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa da ya yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa duka ba kida wai fa kuma talauci ba wai fa kuma a nan rahamar take ba duka ba kida ta kuma mutum da ya ga mutum da ɗan wani hali ya fito wannan amma abin a cikin imani ya ta takawa habuna a saka in ga imani ga waɗannan ɗin daɗi kan daɗi ke akwai wanda daga aljanna ya aljanna Allah ya sa mu haka a nan duniya na cikin aljanna kuma ya aljanna akwai wanda daga wuta ya aljanna ya sha wuya a nan duniya ba ko ɗari ba komai kuma da ya mutu kuma a yi aljanna akwai wanda kuma daga aljanna ya wuta ga shi maya maya a nan duniya ga shi maya maya a nan duniya kuma da ya je lahira ya wuta akwai wanda a uzu billahi duk ma daga wuta kuma ya wuta daga wuta daga wuta ya wuta to duk abin da ake nufi kenan ba wai dan Allah ya ba mutum dukiya ko Allah ya ba mutum ya'ya ko Allah ya ma'ana shi Allah bai sa ba haka ake nufi ba duka baki da Anas bin Malik kadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da hannun zama ya binne ɗaɗari ban da wanda suka rayu zinare ko da dukiya haka aka dinga yi da kaza ka hidima takan kawo haka amma ba wai cewa kuma wai ba a san mutum ba ne. To Allah tabaraka wa ta'ala yakan dakata wa kafin ya kare shi da hilmi ya sabi da haƙurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tagiri kare ya jinkirta ya ƙoƙobarsa. Kuma duk in gaggawa akwai abin da yake jawo ta. Ina tsoro kan ban yi abin nan ba abin ya tsere mu. Ko kan ban yi abin nan ba ni na tserewa abin duk babu wannan a wajen Allah. wannan ya yi mu abu yanzu in ba za ba ni zan mutu kun ba shi ko ba shi zai mutu ya banne duk ba wannan a wajen Allah Allah tabaraka wata'ala ba zantan abu ta abu da a bashi ba zantan shi ya mutu ya gudu ya ba ya ba a mutu ga mu a haukan mu ma idan aka mutu ma sannan ma aka je wajen sa kowane lokaci ma ana ana wajen sa tabaraka wata'ala wanda akili ya kare da dinkin tsangobarsa yuqaddiru sai su kafiran nan su dinga zatan annahu yu'jizuna Allah ai sun gajiyar da Allah da sun gudan masa daga baki sun tsere masa tabaraka wa ta'ala aure hutuna ko ko sun tsere masa walakin sai dai la ya hutuna ba tsere wa Allah ba abada ha abada la fi dunya ba tsere ma anan duniya ba wala fi lagira ta anan bari a lahira fali haza inna Allah inna ilaihi raji'un Alhamdulillah. To fare hada saboda aka yi nilin Allah yake jinkirta musu. Wata zalika aka zura duka idza akala alqura haka rukun ubangijin ka yake in ya rija alqarya ai mutanen alqarya wa hiya zalima ita alzalima ce mutanen nata. Inna akarahu alimun shadid rukun sa mai tsanani mai radadi da mai tsanani ne duka baki da. To ya zo cikin hadisi kuma inna Allah la yuzilil zalimi Ubangiji yakan dakata wa azzalimi ya jinkirta masa hatta idan aka bawa har in ya rike shi dan ya kulitu kuma ba zai kare shi ba nan ba rangwame ranar kuma saboda shi ma an kare shi ya fanta ma cikin zalunci shi ma kuma ya je ya sha wuta duka baki daya to يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تلقون ثيابكم من الزهيمة ومن بعد صلاة العشاء.
يا أيها الذين آمنوا يقرأوا كإيمان تعالى رمضان الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الآية sababin saukar wannan aya annan nasa mutane kanu sun kasance bi bidayat islam a farkon musulunci ya dukuluna ba azuhum buyuta ba azu ba azun sai yana shiga gidan ba a yadda ya ga dama farkon musulunci kowa yana tabi al'adar jahiliya kuma za ka ga duk da za mu zo kuma har yau al'adar wata ƙasa ce mutum ya kusa kai kawai ba ba abu to wannan farkon musulunci ne a wannan lokacin ba ƙauraye a gidaje, ba labulaye a gidaje, ba kowa ne yake da ƙaure ba, ba kowa ne yake da labulaye ba, to shi kenan to haka za a yi ta kutsa kai, da yawa za ka shiga, ka je ka talabu yana saduwa da iyalinsa, da yawa za ka shiga ka saboda ba ƙaure ba labule, to sai wannan aya ta sauka. Amma Abdullahi bin Abbas ya ce tunda kuma aka yi ƙyauraye aka yi labulaye aya taso tunda aka yi ƙyauraye aka yi labulaye aya taso duk wanda ya ganganci ya bar kofarsa a buɗe aka zo aka kai shi ai ba laifin wanda ya gani ba ne laifin wanda ya bar kofa a buɗe da mai amfanin kofar wanda ya yi sakan labule a aka gano shi ai yanzu ba laifin wanda ya gano ba ne laifin wanda ga labulaye ga ƙauraye ga to ai shi kenan kaman tun da yanzu akwai ƙaure akwai labule kaman an ga mutum ya buɗe kofa kaman ya yi izini ne kowa ya shiga kaman ya yi izini ne kowa ya shiga idan an ga mutum ya kulle kofa kuma ka zo ka taɓa kamar ana kaman ba ka da ba ba izini ne duk gaba ɗaya kaga yanzu rufe kofa shine rashin izini buɗe kofa shi ne izini duk da baki ɗaya. To wannan aya idan an je idan ta je ta samu mutanen da ba su da ƙauraye ba su da labulaye ba su da aya hayo tana nan tana aiki. Abdullahi bin Abu ya ce idan ta samu mutanen da har yau suna da ƙauraye suna da labulaye shi kenan wannan aya sai dai a karanta ta don ibada kuma a san ga sababinta. To sababin sanin sababin saukar abu yana da kyau kwarai da gaske sanan za a san hukuncinsa kuma sanan za a san ran da wannan abin ya tashi hukunci ya tashi wannan yana da da haka suka ce sanin sababin saukar aya rukuni ne mai girma a cikin addini rukuni ne mai girma a cikin shari'a saboda in ba a sani ba za ka zo kai ta karanta aya za ka zo kai ta karanta hukunci kila hukuncin ka ya tashi kuma ka dawo a ita ganin addini da har yau ya koma baya har yau ya yi kaza har yau ya yi kaza dinka tun zamani yana su fara ga an soke wata ayar an tabbatar da wata ayar duk gashi nan to amma yanzu ba zancen suka ko amma malamai duk suna nan da karatuka a hannu da ilimin qur'ani da kaza ayoyi duk da maganganunsu duk da kuma to sai mutum ya bi da kan mutum ya ta sako hukunci abu haka wancan shi ma hadisi sai ka san shin akwai wanda ya zo ya soke shi ko akwai wanda ya zo ya sangaya shi ko akwai wanda kaza ka kan gare ka ta zango hukunci ya zama hukuncin ma babu duk gaba ki da ba dan mutum ya iya fassara abu ya ka zai sako hukunci ba sanin fassara daban sanin hukunci daban sanin hukunci daban sai ka san yadda magana take to Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara da a gare shi na daga cikin wanda ya tashan fahimtar nafsi da fitar da hukunci a nafsi kuma tun zamaninsa an samu masu gaggawa nan da nan da nan faɗi nafsi nan da nan nan da rage taka musu burki duk ga baki da kaga yana daga cikin abin da ya faru tsakaninsa da shugabanmu Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sai na Abu Hurairah yake ta karɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk in aka ci abin da aka dafa sai an yi alwala ko me aka dafa in dai wuta ta taɓa wani abu in kai amfani da shi kai alwala sai abdullahi bin abu ya ce masa abu huraira yanzu in ina jin sanyi ba zan iya alwala ko iya wankan janaba ba ya zan yi sai ce ka dafa mana ka ce din an dafa kuma a yi sai an yi alwala yanzu na dafa ne ya wanka da shi ne kaza ka sai na ƙara ce kai ɗan ɗan uwana kan ƙara kawo ma karatu kan ƙara kawo ma karatu kai min irin wannan wallahi haka na ji annabi ya faɗa kaga dai ba zai faɗi ƙarya ba haka yaji amma kuma kila bai san ga abin da annabi yake nufi ba ya ɗauko karatu amma ya ɗauko fikihu karatun ba ba taɓa sahabi ba ne wajen hukunci ya bayyana to shi ko wannan ya gane magana annabi ya gane ya gane hukunci kila cin abinci ake ne kila kaza ko cin abincin ba mun karanta da a sunanin turmuzi ko da yawa annabi sallallahu alaihi ya ci nama ma bai sake abula ba da komai da haka mu maza ba mu ma walau bi akal laham jazul ko ka ci naman tsohon rabu ma ba za ka sake abula ba ma'ana kila akwai tauri sai ka yi ta jijjiga jijjiga ba za ka sake abula ba kaga dole sai ka san iya ƙarfi dai hukunce-hukuncen shari'a na ayoyi fiqhu da komai sannan za ka yi magana amma aka ba kwaje kai ka masa raga gashi wannan aya wannan shine sababin saukarta annan na fa mutane kanu sun kasance fi bidayatul islam a farkon musulunci ya kulu ba abuhum biyu da ba abu ba abu yana shiga gidan ba a kawai fi ayi wakatin sha'a kowane lokaci ya ga dama walaita inda mun fi zalika lokaci sun kuma ba su da wata yalwa a wannan lokaci bare su yi kofofi bare su yi labulaye bare su yi abu ليس عندهم ابواب ما في قبوب ولا ستار ما في لا بلاي ولا شيء ولا امير ولا فربما يدخل الولد يرى يارو زي شكا ايكي على والديه او ايايانسا ويرى ما لا يحب ان يرى يقع بالنبي صلى الله عليه فانزل الله هذه الايه في الله يسكت وانا ايه في لما اقوم تدعى جميع كما تقول تبع النبي صلى الله عليه وسلم المعلق في ايه في ايه تصوكا الله تبارك وتعالى yake cewa ya yi wanda zina amuru ya kwanta suka yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'azilu kum allazina malakatai maluhum duk wani abin da hannunku ta mallaka na daga bayinku masu yi muku aiki masu yi muku aiki maza ne ko mata ne to su dinga yi muku su dinga izini idan za su shigo wajen ku da ƴaƴan nan kuma duk za a zo magana idan za su za su shigo wajen ku su dinga yi muku izini min al-abid na daga bayi wal imani da ku yanki la yadkhuluna alaykum kashiga wajenku la yadkhulu alaykum kashiga zuwa gare ku illa bil istizan sai da neman izini wallazina bainahu yaquluna da yara ma da basu balaga ba kaga wayannan suna shiga kowane lokaci to su ma a dan koya musu irin wayancan wuraren wanda ba kofa ba labule ba abu to su ma ku kasu shiga sai sun nemi izini minku da gare ku kazalika su ma haka al'auladu sigaru yara kanana al'harar ya'aye su ma idan arafu amra wa nisa suka sallama da mata to la yadkhuluna illa bi izni su ma kasu suka la yadkhuluna kasu da su ma illa bi izni sai da izini salaka marrati lokuta guda uku ban ce kowane lokaci ba neman izinin nan sai lokuta guda uku fi salata salata a lokuta a lokuta guda uku hadhihi salatu الأوقات وإلا الوقت guda uku لابد فيها ما مكوى أشتنت من الاستئذان في أن يميزني قبل دخول كافر أشتاء من قبل صلاة الفجر tun gabanin sallah asuba ma'ana dare kenan tun gabanin sallah asuba da daddare al'ada ne ta mutum a cikin ɗakinsa zai kwanta ya sa kayan barci ba zai yanzu da aka yi kayan barci ba ya ba kaya dole gwada ma zai zai abu wanda an nan laila libasa Allah ya ce dare ma mun sa shi da babu ne kana cikin ajiye kana abu in dai ba kuma tsoron shekaru ko ba ka iya kwanciya ma duk bare da zafi wanda ana lalle ba sa wanda ta mashin ma ga ana fille ko a sa babban riga a sa ba wando ba ko ba dinnan gefe ba ko kuma mayafai ne za a ga an sa al'adar kasashe kala kala za a ga yanzu ne Allah ya kawo yalwar tufafi da komai har akwai kayan barci har akwai kayan kuma yana daga kyau yana daga fikihu yana daga sanin addini mutum ya yi kayan da zai dinga barci da su kar ya zama to kayan da kake sawa kake yawo da su kuma da su za ka yi bacci wannan almubazzaranci ne saboda kayan da ake bacci da su za ka ga sun yau- ya mushi sun takure kuma suna fafashewa suna da- da- da- to dole ɗan adam ya samu wani tsumman kayansa wanda ko ya samu ƴan wata da ya riga mara nauyi dai fa- farin kaya ko da ya dinga wanda na bacci ne to ka kuma kaga turawa ga shi nan kuma sun yi ma na bacci ma da ake sawa in kana da hali ka siya da abu ko kuma kai ka yi naka na bacci kayan da za ka dinga sa za ka ce ya fito a cikin kayan bacci to kuma ka san kayan bacci daban kayan fita da rana daban ko kuma kayan da kake bacci da su kuma ka fito da su da rana to to kayan bacci za ka ba wani rike tsiraici da yawa eh, da komai to kuma ka san na fita daban na yin bacci daban na yin bacci daban to kafin sallah asuba ma'ana da tsara kenan a kan dare ko mahaifinka ne ko mahaifinka ko waye ɗin ka kusa ɗaki sai ka nemi izini sai dai yanzu da aka yi ƙofofi da aka yi suturori to shi ɗin bai so a shiga to ya kulle ƙofa ne sai dai kuma saboda zafi da wani larura kai ɗin da ya koya kakka shiga sai ka yi izini kakka na ka nemi izini min qabli salatin fajr tun gabanin sallah asuba bil layl ma'ana da daddare ake nufi لأن الليل دومن dare وقت المبيت لوقت kwanciya ne وقت الإيواء لوقت saduwa da iyali ne fil ahali zuwa iyali to wannan lokaci da dare kar ka shiga wajen mutum sai ka nemi izini ɗakin sa sai ka kwankwasa ka nemi izini shi ma tun da ne ba ta zo daren iyayenmu na ƙauye da da magariba ta yi da magariba ta yi dare ya yi daren al'ada kenan daren al'ada kenan da magariba ta yi dare ya yi da gudu da gudu za a ga dai eh, kafin awa awa ɗaya ta yi kuma a yi sallar isha wani su kafin a yi sallar isha ma suna ta gangaɗi kafin a yi sallar isha ma suna ta gangaɗi da sun gama sun ci abincin kwanciya za a yi. ba ga yanzu irin wa'annan gangarwa da sallar isha ta yi wannan dare ya shiga wannan lokacin to birni kuma saboda leba da ta shigo majigi ya shigo sinima ta shigo tv ta shigo dare dai kan saushe ne dare ne dan dai magaruba dan dai isha dan dai karfe ɗaya ai dan dai karfe tara karfe goma ya zawa dare bane ana ta kai da kawowa ana ta abu amma kusan kamar ko ina kan ma da sha biyu ta yi kamar dare ya yi mutum zai iya abu da sha biyu ta yi kanka irin waɗannan burna burane kanka kuza ɗaki sai ka nemi izini amma za ka ko su goma ko su wani mutum mai ɗakin ma yana zaune yana ta harkokinsa ya san mutane ana ta kaiwa ana ta kawowa to su su can ƙauye sai ga da alfijir ya je ta kuma mutum ya farka da an yi asuba mutum ya farka kuma zai ƙara koma tunan sai to dole ba shi ya dame shi da da magaruba ya je gona ya je abuwa aure ga kuma bayan ma an yi sallar asuba din kuma ma da an gama wuri kuma an kuma koma wani sai sha biyu ma wani sai kaza kaza to duk dai da kuka ɗauka shi ne dare to hukunci yana nan irin wannan lokaci wannan lokaci ka ka shiga sai da izini wa hiya tabuna siyabakum da lokacin da kuke cire kayanku kuke ajiye kayanku min az-zahira sabida garjin rana yiji sha biyu faransa sai su faransa nan duk da muna da rana amma Allah ya dan sauƙaƙe ta ana zai kashe ƙasashen faransa tun daga ƙasar Nijar suna da ƙasashen faransa za ga in sha biyu ta yi dole a tashi daga aiki a tashi daga aiki kuma mutum ya dawo gida ya zo ya ɗan sha shayi ya ɗan sha wani abu dawa suna ce ba tsaji ya ɗan sha wani abu kuma a kwanta a ɗan huta har yi zuwa a zahar a yi sallah a ci abinci har zuwa ƙarfe uku kuma su kuma dawowa aiki ƙarfe uku su kuma dawowa aiki amma mu nan zabun mu tsaka-tsaka amma ko na jima wani zuwa ai zafi yana takewa to kuma karkara ɗin za a ga wannan lokaci da zafi ya take da komai ba fanka ba kuma mutum kuma ya cire kaya ya kwanta yana ɗan inda ake cewa kailula baccin rana baccin rana banda in an yi sallah asuba zuwa safiya in dai ba wani larura ba ko wani aiki kai da daddare ko wani abu kai ba sakacinka ba ba a san mutum ya bacci da wannan lokaci lokacin ba arziki ne duk mai san arziki ya babbaci tun daga asuba zuwa hudowa rana ba a san bacci wannan lokaci lokaci ne na raba arziki lokaci ne na mai lafiya ya samu lafiya ko ba za ka iya zama ba sai bacci aka a shi ka tattaka a shi ka shashaki iska in ba ka da lafiya ba lafiya za ta zo ma a wannan lokacin ko yi wani aiki bare kuma masu wuridi lokacin wuridi ne sai dai in wata larura ta samu kuma wanda wannan lokacin bacci ya same ka amma dai ka dinga shirya wannan lokacin ka bar yin wani aiki a wani lokacin da ba shi da amfani da ka kai bacci wannan lokacin lokaci ne na raba arziki na karɓar addu'a na ko wani lokacin zikiri aka fi so da tafakkuri aka so a wannan lokaci to idan rana ta fito kai na filolinka kuma ka karya to kuma ba laifi ka ɗan iya kwanciya a nan in ba inda za ka ba wani suna cewa kuma kwanciyar rago kenan ko kwanciyar mata mata ne sun gama aikin haɗa abinci sun gama abun karin kumallo kuma yan makaranta sun tafi makaranta miji ya tafi aiki kuma sai ta ɗan kwanta a wannan lokacin ta ɗan huta kafin kuma ta tashi kuma ta ɗora girkin rana wannan lokacin wala'a lokacin baccin mata ne ake cewa ba na maza ba da kaza to amma dai da ɗan sauki sai na ga ɗan sauki da ɗan sauki ka kwana ba kai wurin ba ka ba kai baccin ba yanzu an yi sallah asuba kuma ka yi tafin har rana ta ta fito ka tashi kayi na sallah na fila raka a ka karya ko ba karya waje wannan matsala ka ce kuma da kuma ka ɗan kwanta a wannan lokacin to amma idan sha biyu ta yi rana ta take kuma in dai ba kamar irin wannan garuwa namu mai fankoki da kaza kuma da kamar ma tun lokaci guda to nan kuma shari'a ma tana so ka kwanta ma a wannan lokaci ka huta annabi yana cewa kilu ku yi kailula dan shaitan ne mai kailula amma ba dole ba wannan dai ana so ka dan huta saboda kuma ka kwana kana sallah ka kwana kana ibada ko ka kwana kana to ka zo da haka za a galibin malamai galibin masu irin addu'o'i galibin mun ga mai dubur galibi da sha biyu ta yi ba za ka ga wani shehi ba kuma a waje kuma kowa ya kulle kofa sai kuma a zaha hajjin shahu zuwa da shi radiyallahu anhu wajen wata nawa ba wani lokaci da ba ka gashi ba ko ba bacci yake ba to amma dai daga sha biyun nan zuwa karfe biyu wannan lokacin ya ba ka gashi ba ko za a ga wani zuwan a za a sai dai a sa wani yayi gina ko bacci ya dame shi ko ya hau wani aiki yana rubutu wannan lokacin ga wanda bai yi bacci ba da su dare bai yi bacci da to shari'a ta neme shi dole ya kwanta da sha lokacin da gajin rana ta din nan to ya kwanta ya huta to ga zafin rana ga za ka dan kwanta ka huta ga ba fankoki ba ne ko ba iska ai dole ga mutum ya ci cire kaya da haka nan wajen sai Allah ya ce lokacin da kuke cire kayanku da aza da rana amma da dare ko da Allah ya ce lokacin da ake ci ko ba ka cire kayan wannan lokacin ai dai lokaci ne da ya dace ka gani a to wahida da wa'una fi yabakum da lokacin da kuke cire kayan ku aji min sagirin sabi da gamtin rana kazalika waqatul qaylulati haka lokacin baccin rana shi ake cewa qaylula baccin rana to wannan ba idan mutumin da duk ba ba shi da waɗannan abubuwa shi dai zai kwanta ya tabbaci da tun daga bayan isha asuba ta yi ya tashi ya yi sallah ya komai ya ƙara hutawa har ƙarfe takwas ta ya fita wajen aiki ko ya fita makaranta ya je ya wannan ba da shi ake ba ba dole ne sai yi wannan bacci ba nan da za a ga makarantar ko daga takwas zuwa wajen ƙarfe ɗaya za a tashi to shi za a ce ba da shi ake ba ba wai wanda wannan ake ba ko ko wanda yake a kasuwa ba shi ake ba ya ta aikin sa ranar sa gaba kida in ya dawo da ta kuma ya zo ya kwanta ya ta ko da ya ibadodin ba in dai neman aikin neman halattun sa yayi in yana kwanta yana juyawa Allah zai dinga rubuta man nafila yake ya je aikin kasuwancinsa ko ya aikin nomansa ko ya aikin nemansa da daddare ba damar ya tsaya ma ibada an gaji ya tabbatar da duk juyi ne Allah zai rubuta mai yayi nafila duk ga baki ɗaya saboda falalan Allah tabaraka wa ta'ala to da lokacin kailula bai baccin rana ba baccin bayan asuba ba wannan sakaci ne ba kailula ba ba baccin walaha tun daga bakwai ko takwas zuwa goma ko ko wani an cewa baccin mata ake da su an huta saboda kuma za su tashi ta girki su ta wani ana cewa baccin mata ba baccin namiji kuma ƙailularsa daga kamar sha biyu zuwa zuwa duk gaba gida ko kuwa daga bayan azahar zuwa la'asar shi ma dai lokacin bacci ne amma ban da bayan la'asar zuwa magariba nan ma ba lokacin bacci ba ne sai in da larura mara lafiya ba komai ko kuma mutum ya yi ta aiki bai samu lokacin da zai yi baccin wancan gaba sai bayan la'asar bacci ya rige shi ko ba komai amma ba al'ada ba ya zama ma al'ada ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai bacci duk mai yin bacci bayan la'asar ya mai da shi al'adarsa duk bayan la'asar ya dinga yin bacci to in hauka ya same shi kai ya kira kowa kai ya ce aljanin wane ne ya same ni ko kaza shi ne aljanin baccin bayan la'asar tashin hankali yana kawo cutuka ne ai za a ga kai ma an ka tashi duk ranka ya bashi duk mutumin da ya bacci daga bayan la'asar in dai ba larura ba ko ba shi da lafiya ko ba ya yi ta aiki bai samu wani lokacin da zai bacci ba sai wannan lokacin bacci ya kwashe shi wannan da larura shi ma dai ya yi taka tsatsa Allah ga duk in kai bacci bayan la'asar ka tashi zuciyarka ta ɓaci ka ji damuwa da kamar wani abu ya faru to baccin bayan la'asar da haka da an ga da ciye da sun gauni yana baccin bayan ce kai ai ka fita ko yawo ka fita ko tattakawa ka je ka yi saboda abu shi na bayan asuba saboda arziki shi na bayan la'asar ko tsoron hauka ma da rashin lafiya da abu to shaura kuma lokuta ba bayan asuba ba ba bayan la'asar ba duk lokacin bacci ne kowa shi ya san a lokacin aikinsa da lokacin hututunsa duk gaba gida sai dai mara lafiya sai dai kuma masu larura to lokacin da kailula shi ne lokacin baccin rana da ake cewa lokacin kasiru lokaci ne ɗan gadartacce bai fa awa biyu ba sha biyu zuwa azahar ko kuma daga azahar zuwa la'asar sai ga lokaci ne ba shi da yawa amma dai kuma zaka ji jiki ya huta zaka iya karfi ka ci gaba da aiki ba azu hun ya namu kairuwa ba azu ke yana baccin rana din nan wa ba azu la ya namuna ba azun jama'a suna yi ba azun jama'a ba ta yi faransawa gaba ɗaya da sha biyu ta an tashi daga aiki an tashi daga aiki kaga yanzu sahabbai saboda kwana sallah ayyuka ya za ga suna cewa galibin ranar juma'a ba mu cika yin baccin ranar ba sai mun dawo daga juma'a saboda ana yin ta da ɗan wuri annabi yana ɗan jawo ta da ɗan wurin kaɗan sallallahu alaihi wasallam wa'insu garuruwan suna yi wa'insu ba sa wa'insu jama'a suna ba tun da ma wani nefa ta shigo alheri ne ba wani na faɗan sharri ko nefa tun da nefa ta shigo tv ta shigo sinima ta shigo tun kafin tv da daga majigi ya shigo sannan kuma su ne opera da ake cewa majigi ya shigo shi kenan ma duniya kuma ta harbi ne ba kuma ba duk wa'annan masu sun hargitse ma wani ma in ana faɗa ya ji wani ake cewa ne da zai rike da baki da ko ma ya hargitse za a lokacin bacci kila sannan kake kallo lokacin abin da kila lokaci kuma yanzu iya ƙarfin ka ne duka a yi dai taka tsantsan da lokacin sallah lokacin sallah mutum ya kula da shi lokacin karatu mutum ya kula da shi lokacin shaura kuma abuwa ce ta Allah lokacin shakatawa lokacin wasa jini ana zuwa mutum ya dinga shakatawa ya dinga motsa jininsa kan rashin lafiya nan da nan ta zo ta bige shi in ba motsa jini ana so mutum ya dinga yara ma ana so su dinga motsa jini su yi abubuwa da dinga baki ya ko mutum ya aiki ko mutum ya dinga wanki wanki din nan babban motsa jini ne mutum yana wanki in mutum yana yin wanki za ya motsa ko inansa ya motsu na dinga baki ya babban motsa jini ne dinga dinga baki ya ko mutum ya dinga tattakawa man tagadda ta madda ana so wanda ya breakfast to ya ɗan kwanta kaɗan ko ya ci abincin rana in kai lulan ake nufi in kuma breakfast ɗin ake nufi duk gaba ɗaya to wanda ya abu ana so ka iya kwanciya wannan sai abinci ya zama ma lafiya amma man ta asha ta masha amma wanda ya ci abincin dare ya tashi ya tattaka ko ya nafula ko ya kaza ya tattaka ne kada ka ci abincin dare ka kwanta sai suga ya buge ka hawan jini ya bige ka kaza ka tattaka na tsaba ko na rana na rana dama jini yana da ƙarfi yana hutsawa ko ka kwanta ba ko amma na dare gari ya yi sanyi jini ya daskare kuma ka daɗa loda masa abubuwan da zai ci ya cike kuma ya zama ya ya danka shi ne jalda da suke cewa to yanzu ya ga bangare ya yi abu Allah ya kiyaye yanzu dai yanzu wani ya yi wa zai wanda ya ci abincin safe ya kwanta man ta man ta ga data mata man ta asha ce wanda ya ci na yamma fa kai ce da ma to ya ji juya ya ji juya shi kuma to waka sai kai dula ya ko bale hada to wani zaka suna yanzu ba sa yi bale hada saboda haka wusifa Allah ya zubarta wannan bacci bihira faba'una siyabakum min az-zahirati da lokacin da kuke cire kayan ku saboda zafin rana saboda zafin rana to Allahu alam zai yi lokacin da ka cire kayan kama saboda zafi to kuma wannan lokaci ya zama ma wannan amma dai galibi na rana ake faɗa lam yaqulu fil jumlati illa amma Allah bai faɗe shi can ba da salat min qabli salatin fajr ba da ce hina tabahuna siyabakum min qabli salati al-'asr bai fada ba haka sai dai wa hina tabahuna siyabakum min al-zahira saboda garjin rana bai fade shi a na farko ba qabla salati al-fajr Allah ya fade shi kafin sallar asuba lianna hadha ma'ruf domin kowa ya san dai da dare ana cire kaya ba sai Allah ya faɗi wannan ba amma dai da rana ne dai zai yi wani ya cire wani ba ya cire ba amma kowa an san da daddare dai in zai kwanta yana sa kayan barci ko ya cire ya sa mayafi ko ya cire ya sa ko ya sa ɗan dai na bacci ne wannan lokacin sananne ne da yana haza ma'arufu da wannan sananne ne an na ƙabla salatin fajiri cewa da daddare kafin sallah asuba wakatu wanda ya lokacin ajiye cire kaya ne wata jarur da tsirai da tsiraita to kazalika wakatu zahira ta haka nan lokacin garjin rana in waza al-insanu libasa kuma ya cire kayansa linaumin qaidula dan baccin qaidula to yumna'u dukhulu al'an ana shigan masa biduni izini ba da izini ba mun gode Allah ya sa akwai banka akwai AC akwai kaza to amma ba yau akwai kasashen da da za ka ga ba sa sa banka saboda kanta dan fifita su kuma da sun fita yanzu kasashen su Mauritania ba sa sa ta saboda kanta dan fifita su kuma su dan ji daɗi kuma su dan matsa an jima saboda zafin ranar ya isa zafin ranar ya isa da aka duk kayan da aka sun sa mai babbar riga ce wannan babbar riga magani ce a wani ta garuruwa ba wai kawai ko dan ado ba saboda iska ta dinga shiga ta ko ina kuma galibi za a ga na kwaton suka fi sawa ba wanda roba kake a ciki ba duk gaba ki da wani zai tafi can ya je leshi na wurin dubu talatin wannan lokaci mai tsada amma sai dai na roba ne ya je ya kai wata daga cikin manya hadiya ya shiga masallaci kafin ya kai masallaci ga an yi shigen awaki an yi shigen awaki da leshi an yi ya wata leshi da wani albazin kai na goma ma abinci suna ne wasan darajar ka a yau leshi na wani za a shiga awaki da sun su zawa da ɗan ɗan kayan su ya lolo haka za a ga faransa kamar suna da tsara dole sai ta kawo wani zuwan za ka kai kanka ya tafi kamar ka jefar da kayan ka dama da kayan da muje da irin wayannan kaya kuntatattu ba kai da kanka za ka aji ka nemi irin wayannan kayayyaki saboda zafin rana duk gaba ke ya to wannan kenan saboda zafin rana wanda daga cikin bayan Allah da Allah ya rahamshe shi ba sai sa dan shewa alkin da ya zo John Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarka da ya zo jan aka sauke to ko lokacin sanyi ne jas ko ba sanyi sanyi ne kaza kaza wanda suka sauke wajen sanyi wace to Allah ina yi ta duba a ina AC nan ya ce in kashe shi na rasu Allah ka ce shi ba AC a ni wannan ba ma AC ci to banka na gaba ai da ji wannan ba wa to ina ne abu aka ce kofofin ma duk albasi sanyin gari ne kawai sanyin garin ne kawai ba za ga wani gari kuma da sanyi wani garin kuma da zafi ka ga yanzu wannan garin sanyi kuma ai ba zancen cire kaya kaya ma aiki yanda wani garin sai sun sa AC na sanyi sun sa fanka wani garin kuma hita za a kunna hita hita hita za a kunna ka lullaba kai komai kuma ka sa hitar zafi a ɗaki saboda kankara ne garin duk gaba ki daya to haka to wannan lokaci kenan ko ka a shiga ba izini wa min ba'di salatil isha da bayan sallar isha da bayan sallar isha a yanzu da an haɗe dare duka ga bayan sallar isha ga can kusa da asuba sannan ga ga kuma lokacin azhar da lokacin garjin rana daga sha biyu zuwa abu to kazalika ba'da salatul isha haka nan bayan sallar isha to in ka haɗa bayan sallar isha kuma da kafin sallar asuba ma'ana allaylu kullu dare gaba ɗayan sa kenan wal qailula ce ita fa qailula waqtu wadi libas ita ma lokacin ajiye kaya ita kuma daga sha biyu zuwa yin sallah azhar da ake faɗa. To, salatu auratin lakum wa'annan shine lokaci guda uku na tsiraici. Hadin auqat wa'annan lokutuka guda uku, as-salatu guda uku, salatu auratin lakum lokaci ne na tsiraici gare ku. Waqati al-qa'is ya lokacin cire kaya ne. Lokacin cire kaya ne in ka cire kaya ma in dai ba garin da ba a yin haka bane ko ku akwai AC ko ko to ba ne zuwa wanda zai ce wani ka cire ka a kai ba wannan lokaci ba ka cire ka cire ka ka dinga yawo a gari ko ko ka cire ka wannan kuma ba ba addini ba ne kenan dinka ba gida ko dai shi dai namiji raicin sa daga gwiwa zuwa cibiya daga gwiwa zuwa cibiya in ko kyakkyawa ne shi ma hukuncin mace ake masa shi ma sai dai a ga fuskarsa da hannayen kar ya zo ya cire riga a kirjinsa ya fito to shi ma ya zama shi in dai ka kawo ne in ba haka ba kuma to to daga cibiyar dai zuwa zuwa dan ya cire kayan nan ba komai ibn hazm ya tafi a shi ibn hazm ya tafi kawai inda fan ya rufe nan ne kawai zai shi shi a wajensa kaga wani suna cewa irin masu ko bol kowa ya su bar ƙaurinsa a waje ko ka ba kyau saboda sun tafi daga gwiwa ne zuwa cibiya an aka fita ibn hasan kuma a ba su da wani laifi duka ya kawo hadisan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abuka ya shigo cinyar sa a waje a buɗe ma'ana annabi bai gyara ta ba sai na umar ya shigo cinyar annabi a waje sallallahu alaihi wasallam sai da sai na usman ya sallama sannan annabi ya gyara kuma ya rufe cinyar sa ce sabida ce sabida Allah yana kunya wanda shi ma mutum ne mai kunya shi shi al'adarsa duka ba wai su ma ba sa kunya bane amma ko akwai abin da ya tashi akwai abu yanzu wani ba amma dai ba zai iya tafiya da a ce riga iya yan ƙwauro ba haka sai ji kamar tsirara yake ai da annabi ya faɗa hadisi ma shi kansa sai na abokan haka ya faɗa sallallahu alaihi wasallam manzala man jarra saubahu fi ala duk wanda ya ja rigarsa a ƙasa dan girman kai ba wai dan al'adarsa ba ce ba wai girman kai ba ne ba kuma shi zai so ya sa ɗan tsingilallen kaya shi tsingilallen kaya ba sai wanda zai kamar tsirara aika ba ga wannan aika ba a wanda dan girman kai dan alfahari ne sai na baka ce ya rasulullah kai ba na iya an ce mayafi na sai iya koro din nan ji kamar tsirara nake ba da kai aika ba sallallahu alaihi wasallam ba da kai aika ba kuma ba da irin ka ba ma duk ga duk ga baki da ba da ba da irin ka ba to wannan kenan kowa dai za ka ga zancen turanci dinan to daga namiji dai daga gwiwa zuwa cibiya ita kuma mace dukkan ta sai dai fuskanta da tafinta dimbin wa'annan maganganu duk gaba ke wannan turanci ne guda uku da shari'a ba ta da ba ko mutum ya cire kayansa wakati aisha lokacin cire kaya da jefar da su wa rubbama tabbu bi al-awratu da yawa al-awra take bayyana a ciki dan haka Allah ya ambaci lokutan ma da tsiraici hada dalilin wannan dalili ne ala subutul mamaliki a bisa tabbatar da bayi kadimai lalle addini ya yadda akwai bayi amma kuma yana so a yanta su yuhibbu tahriruhum yana so a yanta su kaga akwai wani akwai wani laifin kai sai Allah ce wa tahriru raqaba a yanta bawa wanda kake wa alawa wanda yake ma aiki wanda kaza kaza da kai wani laifin Allah ce to yanta shi yanzu ya zama da ina kanka kaga mutum zai yi taka tsantsan lallai akwai zancen bayi akwai zancen maza akwai zancen mata sai dai kuma addini ya yarda ƴan tasu da komai kaga kuma yanzu karni da muke ciki wa'anda suka bautar da afirkan su suka ce kuma a ƴan ta bayi wanda sai to to muna so kuma su ba mu ƴancin dinka baki dai na ko ina arzikin mu ma a ba shi ƴanci ko a da an sake ka kai an ce a ƴan taka amma arzikin ka ba ƴan tashi ba ko man ka ba ƴan tashi ba tura to ai yau su suke ta kuruwa amma dai zancen bauta ko zancen waye ba addinin musulunci ne kaɗai ba al'ada ce ta duniya tunda dai duniya ba taba zama ba yaki ba ko yanzu da aka ci gaba muna karni na 21 din da Rasha can da Ukraine suna buga yaki kuma ana kama bursunoni kada an ce ana tarkin bursunoni kuma sojojin suna yi wa ma- mata da yawa fyaɗe ba mu can musulunci a wajen ba mu can saraka da wata kasar musulunci ne da yanzu duniya yan labarai sun cika duniya fara da kaza kaza amma hanka gashi nan suna yi to zancen Allah ya kiyaye zancen dai yaƙi al'ada ce ta duniya al'ada ce ta Allah tabaraka wa ta'ala duniya kuma duk an yi sai wani ya yi nasara wani an yi nasara a kansa duk an yi sai wani ya zama fursuna wani ya zama shi ne mai ƙarfi to duk dai ga shi nan to dole akwai zancen baya ko ina aka yi na Allah ko duk wannan bai taso ba kai dai Allah kiyaye kai kiyaye mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai Allah da duk wannan ma ya ɗanyi sauki hmm? to duk gaba ke da ba ga shi abubuwa ne da suke faruwa Allah ya mana magani to addini ya yi magana akwai bayi tun daga shi wannan aya ta yi magana bayi su to subutul mamali wa jawazi ittikhadil adid lil khidmat kuma da halaccin rikan bayi din dan hidima din wa annahu yajib alaihim al-istizam aya ta ce ya wajaba a gare su dinga neman izini fi hadhihi al-awqat salatu ta wa'in lokuta guda uku kazalika al-awlad shigar haka yara kanana to dama manya ko wannan ai dole su nemi izini a kowane lokaci ma shi mai hankali ma ai dole nemi izini ko da tsiraici ko ba tsiraici ko kaza dole akwai ko sallama ko kuwa gyaran murya a san ya taho istinasi shi wannan mai hankali wai na wai bayi kaman bayi suna shiga ko ina suna yin ko wannan da su ake da kuma yara kanana amma mai hankali dama dole ya sallama ko ya ɗanyi wani abu ne da za a san ya taho shi mai hankali dama idan aka zo auren da su yara yan kanana ma sun sallama ruwan mata to su ake nufi daga amma babba dama dole ne to ليس عليكم جناه ليس عليكم ليس ولا عليكم ولا عليهم جناه بعدهم to ba wani ba laifi a kan wala alayhi ko ba laifi da kuma su wanda suke gidan ko suke cikin ɗaki su ba laifi juna ba laifi a kansu ba ka hunna bayan waɗannan lokuta guda uku in dai ba lokacin kailula din nan ba ko ba dare din ba ko ba shan asuba din ba ba laifi kuma kowa ya shiga wajen kowa amma kuma masu hankali dole sai da neman sai da sallama har yau dai dole sai in sallama ne dole ka ce salamu alaikum ka yi sallama ko ko in nan kwankwasa kofa ne sai ka kwankwasa ko in na matsa ƙararrawa ne eh, wan- wannan ƙararrawa sai ka matsa duk dai abu wasu addinin mu ya waye ne ne da ko ba wani hali da aka shiga a ce addini bai ma magana ka ba Hmm? duk waɗanda da ya samu al'adarsu ga to wannan ake nufi sallama wannan za ka in matsa ƙararrawa ake yi to in tattafin ake in sanarwa ake in ƙwanƙwasa ƙofa ake yi duk jere ka kaza ka ganin su al'adar tura sai kana ganin fina-finan su su al'adar su ko da ƙofa ba amma kulle ta ba al'adar su bane ko da ƙofa kaga akwai haya ba za ka dinga buɗe ta ba sai ka ƙwanƙwasa duk ga duk ga baki ɗaya to to wa- wa- wannan kenan ba da yi da ka kuɗin da su ɗin بعد هذه الأوقات باي وعند الوقت الوقت الثلاثة وداوكو العبيد باي والصبيان والعيارى يدخلون على ولي النفس أوصانته بالتنصص بدون إذن باي إذن amma mai ɗan girma mai hankali da ya san komai a shi ba sai ya yi sallama ko sai ya rabi izini ko sai ya kwamba sai dai wajen da ba kowa duk mun yi bayanin su to طوافون عليكم بعضكم على بعض masu ya kewayawa ne a lekun ɗauwan muna masu ya kewayawa ne a lekun a gare ku dirki da mace dan hidima ba a zukun ba a zurfa ala ba a zufa ba a zufa ɗaifin ala ba a zufa ko ko kuɗin ma dole wannan ya shiga ɗakin wannan wannan ya je wajen wannan wannan ya je wajen wannan wannan ya je wajen wannan to in dai ba wancan lokutan ba a ce kuma sai ka yi kaza sai ka yi sai ya zama wahala duk gaba ki ɗaya shi ne ɗakin ya san lokacin bai so a shiga ya kulle kofa ka kulle kofar tasa ko ya saki labule to kai kuma kaga ai wannan dole ka dan nemi illa amma wa ma'ana ya barka ba- ma'ana ya ce ba komai kowa ya shigo lo- lokaci ne da za a yi to كذلك يبين الله لكم الآيات wallahu alimu والله عليم حكيم halika haka na yi bayyana Allah ubangiji yake bayyana wa da kun gare ku al'ayata ayoyinsa wallahu ubangiji alimu masani ne bi umur kalki da lamarin halittarsa hakimun wani ne bi ma da barahu lahun ga abin da ya shirya musu su ila bin abbas an tambayi Abdullahi bin Abbas an hadhihi al-ayati ga wannan aya qala sai Abdullahi bin Abbas ya kana zamanu zamana illati lokacin da wannan aya ta soka lokacin babu abubuwa ne ba kudin da za a yi kaurayen ma ba labulaye to wannan lokacin wannan aya ta sauka wa fa'al lokacin talauci ne dai ta inda na yi shiru a wani yalwa a wajen ma a wannan lokacin waye ma zai labule sai ka'aba sai dai ka'aba labule a wannan lokacin za sai ga yanda ka'aba dai ka ga ɗakin sama haka yi a yanzu duk ba ko ba ko ba kaulaye a wannan lokacin suburu ake cewa da ƙofofi kawai ƙofa ƙofa mara ba ba ba ba kauri sai da kuma addini jiya ka ka irin wannan sannan addini ya soma wayewa da kowa aka yi kuma a dinga yin ƙofofi a dinga kaure dinga baki ɗaya to babu wannan na kwanciya dai dinga baki ɗaya in ka ga irin wannan ko sai dai ku kofar gari saboda ka a kawo hari ko to lokaci ne na babu wa faɗar zai ka inda na yi sirri amma al'ana abdullahi bin abbas zamaninsa yake to amma yanzu faɗar basa allahu rizka allah ya shimfa da arziki واتخذنا البيوت من يجداجي والابواب من يقوبوبي والسطور من يلابلاي ma'ana wannan aya babu kenan sai dai ibada kan zan ibada to akwai guje guje irin wannan da yawa wanda akwai dalili in dalili ya ce kuma shi kenan sun shige sai dai an ji an kuma samun inda dalilin na yake dalili ya kuma da fakiya suke cewa duk gabar da ake hukunci yake kanta idan babu ita hukuncin ma babu zancen za ka wanke hannu sau uku to in ba hannu ba har yana kuma zancen wani ko sau uku waye kuma ba wanda ya ce ka tambaye to ya za a to ya za a yi ba da ba da kai ake ba duk da ba gida to duk hukuncin da akwai dalilin kaza to in dalili ya zama babu to hukuncin ma babu babu in ba haka ba to kuma yanzu ku ka shirya wa kanku ba Allah ya shirya muku ba kuma duk wanda ya zaɓe ku kuka jawo ba kaza ba to da haka karatu sanin sababin saukar sababin nuzuli abu ne mai girma kwarai da gaske sababin nuzuli abu ne mai girma kwarai da gaske to wal hukum hukunci idan wa qadi lati idan ya faru da wani dalili ya tafi yana daukuwa bisa wani illati idan wannan dalilin ya tafi duka baki ya hada qawlu bin abbas wannan shine maganar abdullahi bin abbas fa ala hadha absa wannan al-insanu absa wannan magana ta abdullahi ibn abbas to al-insan qa'ada idza aghlaqa babahu in ya rufe kofarsa la yadkhul alai ahad ma'ana ya ce ban yi izini a shiga ba kenan bane a ga yanzu mutum ya kauke ka a daki ko kuma kai ka shigo daki ya da shigo daki to in dai ta abu ba a cikin jaka ita ko a cikin adafa ita ko a cikin akwati ba abu ka bude ka dauka dan dai a sarari yake wannan ba za a ce mutum ya yi sata ba dama ga shi a sarari duka baki da sai a ce bai kyauta ba bai nemi izini ba amma ba sunan sata ba amma da an sa shi a cikin akwati an kulle ya balla akwati ya fito wannan kuma haɗin ce ai ai nuna masa ai an kulle abin da yake cikin nan ba a so ka gani ya balla ya fito wannan kuma ma haɗin ne ba wannan ba da wannan ba da wannan ake ba to tunda haka ne yanzu idan mutum ya kulle kofarsa to ma'ana ya ce ba na so wani ya shigo kenan yanzu za ka shiga kai kwankwasa kai izini waye ni ne to je ka ina wani aiki ko ko to bismillah ka gode ko kuma in ya saki labule sosai ne to har yau da yana dan nuna dai a dan da a dan ne bi izini dai akwai dalili to wani sai ka nemi izini amma ya ba kowa kuma haya ba abu gama na ce na yi izini ita ko yanzu ko ana haya kenan to la yadkhul alayhi ahad wa idza fataha babu idan ya bude kofar sa alimu to mutane sun san annahu iznul lidkhul ma'ana an yi izini a shiga kenan fa ala hada abu sakan wannan amrul istizani lamarin sai an nemi izinin nan kafin kuma ana saukar tsani an sauƙaƙe shi haɗe halata a wannan hali saboda ga dalili jin gabaki ɗaya to وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
وإذا بلغ الأطفال أما يا رنكو يا أيام يا أي أكل منكم لما تشوفوا أيها الأحرار يا أيام idza balaga minkum al-huluma idan suka kai mafarki suka balaga ma'ana to falyastazinu to su kan su nemi izini fi jami'il awqat a dukkan lokutuka as-salatu guda uku nan fi aqli sigar wannan guda uku na yara ne wal aziz da bayi wal qudda kada ku kudan da masu yin hijima wa amma sagiru idan balaga mulaka rijal amma yaro in ya kai babba to fa kullul awqati dukkan lokutuka sawa'un daidai ne inda mu a wajensa la yadkhulu baita ahadin kai shiga gidan kowa illa bi izini sai da izininsa sai da izininsa to ko da an yi ƙofofi ko da an yi abu kamar mu yanzu nan ƙasar ingilishi ko mu yanzu mu nan nijeriya da kano ba izi ko mu ƙasashen hausa nan su kano su katsina su zariya nan sai abu ai ba ba dama kawai haka rubu ka kai shiga gida sai ka yi sallama salamu alaikum cewa ai wane ne to shigo to ko kaza to wannan kenan amma yanzu kuma ƙasashen faransa su kuma ba haka ba su sai dai ka shiga ko ka san gidan ko baka san gidan ina so in yi tsari ne ta ce ka to gaban ɗaki ta amma dama kuma sun yi gine-ginen irin haka sun yi gine-ginen irin haka da ɗan fili ga wajen da za kowa ya ba zai iya zuwa ya je ya fara ko ko ya je ya kaza to wannan kenan to amma ko shi an kulle kuma shi kenan amma shi ko mu je zo sai ya nemi sai ya yi sallama a ce ya shiga ko ko sai ya matsa kararrawa a ce ya shigo ko ko sai in masinja ne yake sanarwa to je ka gaya wa mai gida ga ni na zo ko ko ga wani abu to duk sai sun nemi wannan izini kamar da azanan lazina min kablu kamar wanda suke gabanin ko suka nemi izini al-ahbaru ya'aye al-kibaru manya كذلك يبين الله لكم آياته haka ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa dan amfanin mu mu yadda za a zauna lafiya don ka je ka gano abin da mutum zai san ka gano ko kuwa ya cuce ka ka gano masa matansa ko kaza kaza amma kuma lokacin da kana da izini ne a buɗe ka kuma kowa ya shiga to wannan ko duk ba da wannan ake ba duk da baki daya to والله عليم حكيم Allah masani ne kuma gwani ne a cikin hukuncinsa والقواعد من النساء اللاتي لا يجدون نكاحا فليس عليهن جناح لن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة biyayya wal qawaid zaunannu kuma mata zaunannu tsofaffi tubu tubu da ba kuma zancen aure kuma ma duk an tsufa suna zaune a gidaje to su kuma kamar yanzu kuma an dau wani hukuncin na zancen kuma kaya ya shigo yanzu nan zancen goba da tunda nan ma da kayan tun daga wani lokacin cire kaya to wal qawaid tsofaffi su kuma mata zaunannu والقواعد tsofaffi mata kuma zaunannu minan nisa'i na daga mata Allah ya yanzu na nikahu da ba sa kauna aure ko ko su mazan ba sa kaunar sa aure su saboda tsufan su ko da su suna so ma ba wanda zai aure saboda tsufan ka ka adna alil haid ma'ana da suka zauna ba sa haila walwala da ba sa haihuwa da kibarihin da saboda tsufan su to hunna da adaib su ake cewa tsofaffi mata al-mutajala wato inda suke galibin za a ga ba su cika rufe jiki ba saboda tsohuwa ce kana ganin ba wani wajen sha'awa duk karanta wannan ba laifi su aka ba da su aka ba duka ba gida su ma dai ana so su ɗan rufe su koyi su nuna wa yaran sutura su koyi rufe jikin su kan yara su koyi sutura daga ba amma dai ba laifi ba wajen sha'awa su a nan wajen su duka ba gida ba wai ina auren ma ba komai addini ne daga amma dai ba wanda yake su wannan ba wajen sha'awa a ciki to Allah ji la shahawata bihin wanda ba sha'awa a cikin su to kale ta alaihin da junahu ba ne bi a gare su an ya ba ana siya ba hunna su ajiye su cire kayan su ba kayan na jiki ba ka ita dama tsiraici ne su jiki ta ba ka mayafi dai mayafi dai za a wani ma kuma ko rigan ba sai dai a yi ɗaurin zani iya dai kirji za a ga kai da tsohuwa ne ba ba ba wani abu wannan ba laifi a gare su duk da baki da an ya ba ana siya ba hunna min aljalbabi da daga mayafansu wani za'i da mayafansu da wani ila'i da wannan gungarin da suke murfin fuska din ne da murafan fuska su kokan kimari wato abin da yake saman ɗaukani ko almutan jala su masu yayin jikinsu kan rijali ya zuzu lahunna sa iya zama kamar mazaje ya halatta gare su ko lokacin baccin ranar ma ko abu su kuma ba laifi gare su ko kuma lokacin su ce su saki kayan nasu iya inda ya halatta su iya buɗewa saboda tsofaffi ne tsofaffi ne liki zari ne da saboda girman su da tsufan su ko an yă ba ana siya ba wanda ba da bisa ajiye kayan su gaira huta ba mai jatin bizina ba masu tuɓe kaya ba don su nuna adansu ko kowace ganci ado kuma a yanzu ita ma ta zama wata abu daban ga ado ga su sarƙoƙi ga su awarwaraye ga su kwandage na ƙafa mundoyi na ƙafa da karatu kuma a yanzu da gani ita ma kuma tsofan da sai a hankula to ta ta ɗarin da bewar waje ita ma duk gaba gida a wanda dai ga shi nan dai da cijiya da su kuma wanda ko za ka ga al'ada za ka ga haka to bi za ka ga ba wanda ba laifi suka yi ba ta sa ita ma dai wasu tsofan za ka ga duk da tsofan dai amma suna nan cikin sutura su riga dai da zani wata amma ya gumma za ka tana wasa da shi ba riga da zani da abu har su duk hanyar da su rike jikinsu domin me don su koya wa na baya don su koya wa yaran suturar jikinsu duk gaba ɗaya to duk gaba ɗaya sai an kula yanzu yaran ma ya hankalci ba su kowa wani gawa ga tsauri iya ƙauri tsauri iya ƙauri riga ta dama ga ta nan kirji maro maro duk gaba ɗaya mu yanzu ba za a gani kowa riga ta samu ta ke miyar da ba mu da wani haɗari a kirji ba da rana wani ma da ya kowace kirjin da rigar ya kirji da Allah kuma shi kan ya shigo da wannan duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya duk dai mun yi karatun duk gaba ɗaya to وأن يستعددن خير لهن ma'ana ba su bayyana adalci ba kafifatin ɗan adosa ba kai iladatin kamar rataye wasu warin da warwaraye wa kalkalin da wato bandagai da ake sawa a kafa mundoyi da ake sa kafa ko sarƙoƙi da ake sawa a kafa wa an ga su abibina su ma dattijan su kame ne da Allah ya ba da mu kar su dinga cire kayan nasu su ma dai ya fi amma da su cire ba da ba wani sha'awa a jikin amma su ma dai su yi su dinga kamewa kar su cire kayan nasu sai dai a cikin ɗakin nasu wannan lokututtuka duk gaba ɗaya to wannan su ma dai ya duk gaba ɗaya dan yara za su koya dan yara suna kallon su abin da suka yi to shi za su dinga kwaikwayon abin da suka yi to su ma su yi su kame shi ma ya ji to والله سميع عليم Allah sami'un mai ji ne da kaure kun gaba faɗuɗuwan ku alimun masani ne bima fi qulubikum da abin da yake cikin zukatan ku Allah la yanzuna nikama da Allah yake mata da ba sa kauna aure din nan saboda tsohon su hala bi haƙƙin rijal wai masu maza wai da maza ba sa kauna su aure su bi haisu Allah rijal cewa maza zai la yarga buna biya ba sa kauna a cikin ta saboda tsohon ta wala yarawna ha alam ba sa ganin ta iyali sai da an tanke a aure ta amma ni amma ita fi nafsi a cikin ranta Allah ya ba mu tardu zalika ba ba ka gushewa tana bukata aure saboda ma addini da abu abadan ha abada wala sai asu za ka iya yin tsammani daga shi ba galiba a galibi sai dai kuma in ba wanda zai aura kuma ka san kuma shi ke dole a haƙura duk gaba gida iboka ana ba da labari ana azuzan wata tsohuwa ko kanan gari da samara lafiya ce ma wanda mun mutu dawula kuma dogon rashin lafiya wanda rashin auren ne ta kawo rashin lafiya kala kala duka ga mazan ga matan duka baki da mace ga kowa kuma rashin lafiya da wannan fada ala abu na wahala ke ba sai yaran da suka kira wani likitoci a da a dalilu sai wani likita kwararre ya zo fada zara ile a sai ya kalli da haka likita ga sai ya ka kalli halin mutum da yadda yake wani da inda yake ga wata ina rashin lafiyar nan zai zo ne me ma wannan rashin lafiyar da wannan likita ya zo kafin ma ya fara saka sai dan kalli ko ina ita kanta ya kalle ta wannan zara ilaiha fa idza hiya mutazayyana ya kai kaya azo bil libas an sa kaya mai kyau wal wuliyi da kayan dinarai da ta'awar su kunnuwa a farkoki su waye da an yi ado ba mutu dai ba ta sa turare mai kanshi duk gaba daya fa qala la ba ta ce ai wannan lafiya ta kalo a ce kai wannan dai ma rashin lafiya ta lafiya ta kalo na ba ta kullum muna hazo da ba a yi mata aure a ne wani miji a yi mata aure ba ƙarar aure sai ya suka ce likita ba da hankali a wannan ne kare in shi da hazi ta kulu biya ina ya labar da hazo a neman mata aure hadi da hadi da wani ba da wata bukata da nemo aure ne ga mariya ƙarar sun take ƙarar kuma da Allah ya kishe biya a ranar yaran banza Allah ya kashe su antum alamu ala al ku kuka mutane ne kuma likita irin kun san kun sani ne za ku kira likita in kun san kun sani ne za ku kira likita haka da kuma Allah shi likita in ya ce a bi da ake ba a ba a saba wa likita ba a saba wa likita har da ɗari ko likita a ɗari ko a alamu ko kuma an saba ne ba ku likita ne ya fi sani ba a saba wa likita yara ku magana likita wa hada aka su wannan shi ne kishiyar kuma rabi asal adawiya ita kuma waliya rabi asal adawiya ita kuma ba ta son auren ma gaba ɗaya kwata kwata yuka an rawaito anna rabi asal adawiya da ita rabi asal adawiya su biya ce babba tana daga cikin shugabannin su mai ita ta fito da magana soyayya da kaka uhibbuka hubbai da hubbal hawa hubbun bi annaka halli zaka karrama soyayya kala kala kuma su mai ta gaskiya take kuma suka tafi a kai duk da duk da baki da su biya ce kwarai da gaske to rabi'at al-adawiyya lamma mata zawjuha ai da mijin ta yara su ista azana al-hasan al-basri hasan al-basri ya ne mijin ne wajen ta bayan ta gama idda wa rijalun min ashabi da maza dai daga sahabbansa fi dukul alaiha su ga wajen ta fa aznat lahu ta dai izini ga su wa akarta ta ta saki labule tsakanin ta da su ta izini su gori an za ganni ba ta saki labule su tara tafi da wasu ayoyi da yana na kan mata ka su ba wasu ba inna mun ci dai mun gode Allah albarka faida dai yayi mana sauki su su ba wai ko almajirin su mafarki ba wai ba auren da gaske ba ko mafarki ya yi wannan mafarki ya hada cikin da ga ce akwai sha'awa har yau a cikin zuciyarka har yau baka dallaku ba har ka yi mafarki a yau har yau ina kaje har yau baka dallaku ba to jibu dai su ba irin wannan su asalin da zarar ba su ne kan abin su an su ma yadda sai musu labule da ta shigo ta saki wa a gaske taron bai na hawa bai na sun saki labule tsakanin su ala al hasan hasan da zai ta ita al'ana ma ka ba ta abin da ya kama gaisuwa da kuma kin gama ita gudun ki ya da su kuma kin gama ita wal maqad la budda la min ba al mace ba ta da dole sai da ba dole ba dama a gare ta sai da miji din da baki ɗaya ko to labudda an tasawwur shi ne ko zo ayi wa'azi ba wato ba ke aure qala ibn am sai ta ce kai na dano wannan wa'azi na yadda iktaru a alamakum kula abun malamin ku muraj ku dai kun kun yi mai aure ku zaɓi malamin ku ce da ku kalli ku wani kalli mu ne in magana da shi ya magana da ni qalu al-hasan al-basri ka ce to yanzu dai ai ga malam hasan al-basri magana da ni قال أسألك لن تمليك أن أربع الأشياء لن تمليك أبوه إن تبع أمسعته نمكن ذلك أرضا إذا قبض روحي أكثر رأينا يقبض على الإيمان أم على الكفر الإيمان لا أكثر رأينا كو أكافر إن أسأل تمليك قال الحسن حسن البصري هذا غيبه ولا أولياء لا يعلمه إلا الله باو الذي تشفي الله ina zan san wannan qalat idza fa'ala li to ɗaya kenan idza fa'ala li munkar wa nakir to a kabari kuma munkar da nakir suka tambaye ni ya kunu jawabi ala sabati am ala al-akati Allah zai tabbatar da ni ba da amsa ko ko za a Allah zai tabbatar da ni ba da amsa ba qala la hada ga yace wannan ma gaibi ne la ya'lamu illa Allah ba wanda ya san shi ya Allah qala to nabi kenan qala tace to idan ka da ci soho idan aka fito da takardun kowa a abin da kitabi biya mini an bi shimali zan karbi takarda da hannun dama ko da hannu ala za ga ibi ce wannan ma ga ibi la alamu bi sallah ba wanda sai Allah ala ta ce to idan nudiya to idan aka yi kira fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wayannan bangare ayi aljanna wayannan bangare ayi wuta fi ayyul fariqain aku cikin wanne na kani ala za gaibu ita wannan ma gaibu ne la alamu hu illa Allah ba wanda sai Allah ala ana alamu hadil atata ni na sani ni da nawa ne na sani ni da nawa ne ahadin ya alamu hadil arba'ata to tun da haka ne duk wanda ba shi bai san waɗannan hudu ba ma hadisa da hudu ina bukatar sa da shi da aure kai ga waɗannan hudu ma ba ka san su ba wasu za ka tsaya kuma ka shagala da wani abu yanzu na ga mutu wannan rabi asu na gari ai kowa duk ba gida haka dai za a yi suna a sabon dai a natijiya ce da zuciya wannan magana manya ce yawa sai da to wanda bai ga wannan mai yanzu zai tsaya wannan ta aure ai ai da bukata walakin ya hasadu sai dai kai hasadu basari as'aluka billahi na ka je ka dan zatin Allah kam ajza al aqal fil insani dan adam namiji nawa nawa ne nawa ne rabon hankali a jikin yan adam sai ce goma ne tara yana wajen maza ɗaya yana wajen mace haka rabon hankali yake al asharatu ice ajza'i go kashi goma ne tisatun da zai jari tara yana wajen maza wa juz'un lil mar'ati ɗaya yana wajen mace qala kam ajza'a shahawat to nawa ne rabon rabon sha'awa kuma qala asharatu ice su shi ma goma ne tara yana wajen mata ɗaya yana wajen namiji a ƙarin hankali tara yana wajen su ɗaya yana wajen namiji qalat lahu shi ta ce masa to ana aqdiru to ni ina da ikon an ahfara tis'ata ajza'i in kiyaye kashi tara din nan min sha'awat na sha'awa nan bi juz'in min al-aqal da hankali guda daya zan iya kiyaye tara nan da hankali guda daya min al-aqal wa anta amma kai ga shi ka zo neman aure ta'azizu an ta'afaza zuwa amina sa ka ka kare sha'awa guda daya bi tis'ata ajza'i na da hankali tara kaga ka kare sha'awa ya da hankali tara ai ile ga an kai ga wani wani Allah da dalilin ne ka ba da bukata cikin aure to radiyallahu anhu wannan da da ce to ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج harajin laisa ala al'ama ba laifi akan makabu harajin ba wani kunci laifi akan makabu cikin ya ci abinci da mai ido, wala alal araji ko ga gurgu cikin ya ci abinci da mai kafa, da ya ci abinci da mai kafa, wala alal maribi cikin mara lafiya ba laifi ya ci abinci da mai lafiya, in dai rashin lafiya na tasa ba mai yaɗo ba ce, ba mai yaɗo ba ce, in kuma yaɗo ce ba zai yi ba. To, duk wannan ba laifi. To, wannan lokaci ga kowa zai sa hannu, kowa zai zai sa hannu. Amma yanzu an yi tokula, in an yi tokula kowa tokali zai rike, to kuma wannan hukunci shi ma kamar ya yi sauki. Kamar ya yi sauki. To, sababin wannan sauka wannan aya abubuwa ne da ɗagawa. Kila su ma shi ne gani yake su masu gani suka ce ba su da makafi ba. Dan kan su zo su cuci makafin nan. Ba wai dan makaho ba a san a ci da shi, a dan kai zo cuce shi. shi yana ganin inda mai kyau yake shi yana ganin inda nama yake shi yana ganin inda ka'idarsa tun da shi yana gani zai ta tsuntsunce abubuwa mai kyau zai ta tsuntsunce abubuwa mai kyau ya ba sun haka wani wani masu idan ma duka ba gidan sun gu yana daga ladabin cin abinci kowa ya ci gabansa amma malamai su ce iri ɗaya ne ma'ana ka ci gabanka in iri ɗaya ne amma in akwai abubuwa kala-kala da yawa in akwai abubuwa kala da kaya ko nama yana can gaban wani a to a hannu ka karɓi ba laifi bare mu nan ba mu iya cin abinci ba galibi na jama'a dai tare ku zuna wannan takulu jami'a na wuce ta Allah ce ba laifi a dinga ci a tare ko ku a ci daban-daban kowa a sa mana a plate kowa a sa mana ba laifi Allah ya yarda ko ku a sa babban plate tire a ci gaba shi da to galibin mu tire buka kowa plate ɗaya ɗaya ɗaya kaza kaza kaza da an zo an ajiye abinci za ka kowa ya janye nama a gabansa wani yana daga rashin iya cin abinci nama a tsakiya ake ajiye shi sai dai ka gutsuro ka ci abinci wancan ma ya sa hannu ya amma kan ja gaban ka ma'ana haka ne kenan to shi mu wancan bai na nasa sai dai yi kirgawa aka ko aka ajiye gabansa amma nama nama da su kabeji da su karas da duk wannan abubuwa da ake sa akan abinci a tsakiya ake ajiye shi da haka annabi ya hana sallallahu alaihi a tsakiyar abinci ko ana sani da duk kayan daɗin na aka to sai ka dinga dan gutsura kana haɗawa kana ci kana ɗan ibowa da cokali ko da hannu kana gutsura wancan ma ya haka wancan ma ya haka zaman lafiya ba wanda zai zo gabanka amma an ce ka kwaso naman ka ta taro wani irin abin dariya ana wanda wani aka je wani ya tattaro na mai sai wani ya sa hannun da sai ce hala ba iziya ba ne ko da me iziya kuma ita ai iziya ta ce ka ci gaban ka ita to kai ma ta kai iziya ɗan ki zo mun ma kai ma da kai tafiya ai zo min ma dan turo dan turo to duk dai abin da ya zama nama ne ko wani abu ne mutum ya yi kokari dai ya zama yana tsakiya sai ya dinga balla wannan da jama'a amma kai kaɗai da kuma sai kai abin da haka dama wannan inda inda jama'a to sai ka balla ka yi abu da wani daga cikin hikimomi kakka ci gaban mutum kakka amma in iri ɗaya ne amma ba iri ɗaya bane kala kala ne ba komai ba komai yanzu haka in farantai ne ma da yawa aka ajiye za ka zo in baka wannan ka kai ka koma sai ka kai ka koma diyayi duka duka baki da wannan da to sahabbai suka dinga saboda imaninsu suka dinga jin tsoron cin abinci da makaho ba wajen suna kyamarsa ba kar su cuce shi kar su cuce shi kar sai sun cinye kayan daɗin su bar shi ko kuwa cin abinci da gurgu shi ba zai iya kaiwa ko hannunsa ya kai ba ko ko in abin irin na tebur ne shi ba zai kai ya dinga ganin abin sosai ba ya dinga ebowa kai da kake da lafiya nan da nan cinye abincin kaga abu yau ko kuwa mara lafiya shi mara lafiya yadda kai kake da lafiyar ka ci duk abin da ya su ba bare zai iya ci da yawa zai iya cin abubuwa duk gaba ke da so sai ya ko abin ya yi kunci kila abincin ba da yawa ba ne ba Allah ki a ba a laifi in dai kowa ya sa imani a cikin zuciyarsa kowa ya sa abu a komai a haɗu a ci kowa ya san ci mai kyau dai kowa ya san ci yadda kuma kowa dai zai abin zai yi albarka ita kowa duk gaba gida wannan inda cokali wanda daga cikin shamunan mu ko ana cin abinci galibi haɗuwa ake a faranti da dama da cokali ake ci to ikon Allah sai aka yi bako shi ikon Allah kuma aka samu da aka sa farantin tuwon farantin ya fi ɗan karkatawa can miya ta sai ta can ai mutum ne ta shan miyan nan da cokali sai da aka gama ana shan ruwa sai shayi na sai wancan ma zai ce ake wani ba sai ka sha ruwa ba ai kai ba ka sha ruwa ba ai daga ka sai ne ka sha miya sosai ba ai ka sha ruwa ba ka sha miya sosai to shi yasa aya ta sauka a laysa alaikum junaba ne ba kunci a gare ku ko ina wannan laysa alal ama haraju ba kunci ga makasiri ko guragu ko marasa lafiya haraju fi mu'akalati muqabilin su ci da wa'anda suke opposite din su shi gurgu ya ci da mai kafa makawo ya ci da mai gari mara lafiya ya ci da mai lafiya in dai in ba haka ba to su a yaba musu nasu a yaba musu nasu sannan ku kuma masu lafiya ku kuma ku ji da ku ji da kanku kanu yin tashan da gona suna suna kyamatar mu'akalata ba'dihim ba'd ba'd shashi ya ci tare da shashi al'ama ya kuru makawa yana cewa idan akaltu idan akaltu idan na ci ma a arbatin basair tare da masu ido ruba ma ta allaka a hadu bishe da yawa kila wani su ya kama wani abu zai dami ko ba sani ba kaga tunda makawa ya haka zai dinga kuma ya ta saku da abinci tunda sai ga ya yi kazanta tunda shi na ta haka dole haka zai dinga kakkai ya je kuma wani ya ci ya ci gashi ya yaro abin ya ɗauko ko wani ya kai hannunsa zai ɗauka bai sani ba ya ɗauko to dai dinga sai suka dinga yin tsoro su ma makafin idan a kan so in na cika Allah su ruba mata alaka a cikin bishe da yawa kila wani ya ɗau abu wa akuzu wa ana ni kuma in je in ɗauka da adamu ruya sani da bana gani wal basira kun shi ko da gani yana cewa ya faɗi ya faɗa kai ce kan je duk in ci cinye mai kyan shi kuma kawo tun da ba gani yake ba in ya cuce shi ne wata arra mu sai suka ji kuncin min mu'akalatu ba'dhin ba'd shashin su ci tare da shashin nazara alaihi Allah haraja sai Allah ka an dai shi dai komai aka sa imani aka sa dan awo komai dan adam ne hankali shine abun hankali ko a da ya san kima ko a da ya san kima to in dai aka sa wannan to ba da bi a ci gaba da ba komai duk da kaza ko kuma masu bakawan da abin da a yi wa musu nasu Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke ولا حرج نزل عليها ألا حرج بعدين الأعمى والأعرج والمريض المكاره ومرة لا بيعبوه مؤاكلته لمقابل شنس تارد ميغني ميلاديا ما يقفى جباكم ليس بيا أي شعباكم أجل لا حرج بعدين فيك ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم
to haka kuma wala halaja ba laifi ala an fi sukun abu sakawunan ku ba kun takawa an ta akulu min biyu tuku ku ci abinci daga gidan 'ya'yanku gidan da sai Allah ya ce gidanmu gidan ɗanka gidanka ne abincin ɗanka ɗanka to ba kakka da haka kuma kai kuma fa sabo ka dinga yawa kakan giya har ya ci abu dole amma abincin ɗanka abincinka ne gidan ɗanka gidanka ne ɗan na ka ba kai an tawa maluka li abika kai da duke ta ka dinga wa'ai da ubanka ne dinga dinga baki ɗaya to ba laifi alhamdu su an taku min biyu tuku ku ci abinci a gidanku ma'ana gidan ƴaƴanku halal ne ka je ka ci abinci a gidan ɗanka laisa alaikum harajun ba laifi ba kun ci a gare ku fi a kari kun cin cin cin abincinku min biyu ta auladukum daga gidan ƴaƴayenku buyutukum gidanku a nan da Allah yake ma'ana mu buyutu auladukum gidan ƴaƴanku da Allah al-insana domin ɗan adam la ya ta'abbatu bai jin kunci abada ne an yi akula malahu ya ci dukiyarsa ta ana ko bai jin dan ka sai abu da kuɗinka ko ka ci abincinka kana jin wani abu to haka ma na ɗanka in ka ci ba za ka ji komai ba duk da baki ɗaya to kowa zai jin kunci ya ci abincinsa shi bai ke a cikin gidansa haza to wannan zai tafi harajin ba ne ta hakinsa inna ma ya abi wai da aka ce ba laifi ku ci abinci a gidanku ai dama wannan ba bai taso ba ko ai zai jin zai biya ta abinci a gidansa na ka ne kuɗi na ne ni na je na nemo to ana nufin gidan ƴaƴanku inna ma ya ani baitan ka baiti Allah yana nufin gida kamar gidanka bin nisbati lahu dangane gare shi wa huwa baitul auladi shine baiti ya ai bi dalili saboda dalilin hadisin inna yawa ma a kalar rajulu mafi tsarkin abin da mutum ya ci ko wani zarin abin da ya ci min kasa biyu abin da shi ya nomo ko shi ya nemo wannan kuɗin ka ne ka nemo da ko ko kai ka je kai noma ka ce ka abin nan kana ci kana takama ni na noma wannan abu ko ko ni ne kasuwanci na nemo sai na usman radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai arziki sahabai a wannan lokaci ba abubuwa mutum ya dinga tara kayan abinci ya dinga sai na wani ta dai mutum ya ci abinci da biya kala biyu ko ko duk kuma da cikin kaburburan tsuntsaye ko ba zai ce ya ci kaza ya ci ɗan shila ya ci waye duk cikin ya zama kaburbura shi ne na umar kenan da zai na a shi ba zai na usman dama a kusa ne kala kala a kusa a ga makalibar cewa da zai na oh wai yau kalimanci aka ɗauka a kai inda bai san ko ina ba daga kicin sai ban ɗaki daga kicin sai ban ɗaki bai san ko ina ba daga kicin sai ban ɗaki sai na so yake cewa wallahi halar dina ne ni na nemo kuma Allah ya ce ba ni yake ba su haka wata halar dina in halar ɗin ka ne ta abin da ka zo ta kai kuma kai ba ka ci kaza saboda in kai ta ci da yawa ɗin halar ɗin ka ne ai ba mai hana ka kuma ko kuma za ka fitar da kuɗi da yawa kuma don a yi ma maganin wannan cin da yawan da kai. Kitse ya zo, rashin lafiya ka zo, waye ya zo, kuma ya kamtar da kuɗin neman lafiya. Ka ci kuɗi kuma kana so a fitar da shi kuɗi. Duka da tuna haka kudu wasu rabo za su shiri ku. Shehu mu shehu tsoron kan ce kudu wasu rabo hali ya ce lafiya ba. A nan duniya da yawa za su shiri ku. Kan ku yi ɓarna. ko dai na ku ne dai ku ci daidai da daidai da daidai in ba haka ba yanzu da yawa loma da ta hana lomomi da yawa in ka ci ka ci ka tage ciki cikin kuma ya kumbure ya kuma da abinci ma yana ai na ai ciki na kumi sai an sha kanwa sai an sha to ina da yawa ma aka da rajul mafi daɗin abin da mutum ya ci ne kasabi abin da shi ya nemo wa inna waladahu amsa ma min kasabi yana daga cikin abin da ya sururuto Allah ya sururuto وفي الحديث يروى أشياء حديث أنت ومالك لأبيك كيف تقول تلك تبع بنك وأن حديثي قول يدوغرو سلسة يتهودا أن صلى الله عليه وسلم أنا كما شركة عدتي جميع قرينة يلا توجيتا يقول يا رسول الله هناك وقال قال Allah ya sa a kira wata. Me ne ne kira karasa? Ita ka gan shi nan wannan yaro ya Rasulullahi. Da shi yake ni nake da ƙarfi shi ne rauna ni nake da kuɗin shi ne ba shi da komai ban yi man rowa komai ba ɗan alhaji ake ce masa saboda fata ka ike da kuɗi na da komai to yau kuma abu ya juya ni ne rauna shi ne mai ƙarfi shi ne mai kuɗin ba ni da komai to kuma yanzu yake min rowa ya hana ni ya rasu da sai annabi ya kuka ya kuka annabi sallallahu ba ma min hajarin au madarin ba wani dutse ko hoje ko tubali da ya ji wannan ya yi kuka kai yaro ta an tawo malika da hakika kai da dukiyar ka kaba banka kai kuma kai kuma ka zo kana da halin ka na yaran ka ka ki musu komai ka sai kuma ka ta kai shari'a ta ce an tawo malika da hakika to ai shi ma wannan ka ji dalilin sa ka ka ji dalilin sa amma kai kuma ko ba a yi komai ba dole ne ai masa duka baki da to bari kuma wanda ya sha wahala ya kashe kansa a kanka ya uwa ta sha wahala ta kashe kansa da komanta a kan kai kuma yanzu ka samu kace za ka yi wa aikata taɓewa ta isa ta to ba da yi ta abinci a gidan ƴaƴayen wa bil anta wa malika li abika rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala da ya sanya dawo malamu da dukiyarsa mulkan li abi mulki ne ga babansa akasu ma ya hukumu bil aulad al ana shehu ya ce wannan sabanin abin da ya'yan yanzu suke hukunci da su la dunaha ala al-abi an ya ayyadu yadkhula baita waladi ba laifi ga baba ko baba ya shiga gidan ɗansa wa ya tanawala ma sha ya ci abin da yake so wai a kula ya ci ya abin da yake so ya ci da annal walada domin dawa mulkahu da mulkin sa mulkul li abi mulkin baban ne duka baki daya daga shehu radiyallahu anhu karatun bukari kusa da shehu abdullahi kaga yanzu ya sun juya wannan yanzu ba a kai baban ne da dukiya kana'a duka baki da to tun da kan ba shi da shi dan yana abu ai aka wancan mutumin ya faɗa ba laifi kai kuma ka taimaki ƴaƴanka har su ƙarfi ka ba su ka buɗa kaza kaza su ma dai inda ga ƴaƴan baya ba ai sa tuna wannan abin da kai musu duka baki da to ba laifi ku ci daga gidan ƴaƴanku au biyu ta aba'iku ko ko su ƴaƴan ba laifi zo su ci daga gidan iyayensu gidan uban kama ko gidan baba kama gidan ka ne to wale duka ne ka ci abinci a yanzu lil walad ya halatta da dan ma an yata na wala ya ci min baiti abihi daga gidan babansa aw biyutu ummahatikum ko gidan iyayen ku mata kazalika ummahat haka iyaye mata ma ba da duka ne ka ci abinci a gidansu aw biyutu ikwalikum ko gidan yan uwan ku maza aw biyutu akawatikum ko gidan yan uwan ku mata duk ba da duka ne ka ci abinci a nan aw biyutu amamikum ko gidan baffofinku maza ‘yan uwan baba su ake cewa baffa, ammi, ammi ɗan uwan baba, shi ne baffofi ko? To, ko gidan baffofinku maza, au buyuta ammatiku, ko gidan baffofinku mata, ‘yan uwan babanka mata, to su ma ba laifi da zai ka abinci a gidansu. To, ya gwargwal ake samu? Ya gwargwal. shi ne ya uwa uba to ko gidan siya gwalgwal ma'adi ko kuma hausa wani ta hausa ce ne ne gidan gidan ya uwa uba kenan mace ammatu amma da larabci ko kuma ammi namiji da larabci yan uwan uba su ake gaya haka an guyu da akawaliku ko gidan kawunanku ‘yan uwan uwa su kuma kawu, ‘yan uwan uwa namiji akan ce ma kawu, kawu, ko? ‘yan uwan uwa mata ana ce musu inno, ko? Ko ya kumbo, duk dai da fularanci, mana duk dama ko ya kumbo, kai gama akwai shanu da suka waje ko? Da ko inno, ko ya kumbo. To gidan su ya kumbo ma gidan su inno aji. gidan su a gwalgwal ma gidan su ne ne zi'ar bakofi da kawunai a kawaliku au biyu ta kala tuku gidan kawunka ka ci ko gidan gidan ka ne a kala tuku manzila tuku mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya uwa ma uwa ce ya uwa ma uwa ce ko ya uwa ka namiji to bare kuma ƴan uwan uba maza wani ma su ne waliyanka gani su ne waliyanka to duk an ci aw ma malaktum mafatihahu ko ku abu da kuka mallaki mukullan su kitin din da aka baka mukullin sa ga kitin din an baka a hannun sa a jiyan sa an baka mukullin sa a cikin sa an yadda abu kaza abu kaza gashi nan a iya taba to wannan ba laifi ka iya taba shi tunda mukulli gashi nan a hannun ka yawwa ko abin da kuma mallaki mukullansa allati awda'atuha inda kan kazi kazinukum wanda kuka danna ta ga mai taskance muku ko ale biya shi ki ba na barna ba iya ci na al'ada dai na bukata ce ta taso to ba dai biya shi au sadiqukum ko gidan abokinku abokin da ma kai ne au sadiq ko gidan abokinku au bai su sadiq ko gidan aboki haza idza tayaqana gidan abokin da aka shigo da abin da aka yi shi in dai ka san ba zai ji haushi ba kuma ba abokin ka da dawa zai ji kawai ba idza ka ya kana in ya takankance rizamu duk wa'annan din ma an kai san sun yarda amma an wanda in ka taba kowa ya faɗa za a ji wani kakka taba ko baban ne ko baban ne ko ɗan ne ko wa inda ya bala'i za a yi kokar taba duk da baki da wai in sun yarda duk da baki da إذا تبين أن يبين أنه بدخوله بيت أكيد shi da shiga gidan ɗan uwansa wa tanawala ma sha a cin abin da ya so min baiti daga gidansa yardan aku ɗan uwan zai yarda wala ya ji zuwa wannan ba zai fusatar da shi ba to to shi kenan sai ya shiga tare da bin abbas abdullahi dan abbas ya fita unguwa wa raja'a sai ya dawo daga unguwa fa waje da jama'a da zai samu jama'a da sahabatu daga sahabbai da ka dubai kawai shiga gidansa wa rafa'ul firasha sun tsaga shimfiɗa wa kana idda kana ta'ama ya boye abinci an an daga abin da ake rufe abinci to ma kasa ake cewa ko mai ne tawo da ake rufe abinci ta san da duka abin tsara abinci yana da wani kulu da ake amma ni ba ko ya an daga shi shi kenan ya samu suka bude wa kana daga ya boye abinci ta haka jira shi karkashin shimfiɗa sa fasakar dutse suka fito da shi wa tawo ya kulu na kace ai da mutumin ne kawai za suna ci fa a ta daidai gani sai zo musta shirin yana bishara da nishadi wa ƙala sai ce haka za a daraktul badar haka na ga yan badar suna yi inda kuka yi ina haka na ga yan badar suna yi ɗan badar in ba shi da abu zai iya zuwa gidan ɗan badar uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya min yakin badar tare haka yan madara ma ana kamar da ka yi na wauta kuma ka cinye ka yi ɓarna kuma ka ce ai na Allah ai ahalin lahi ha iya dai abin da ya so haka dai eh haka na tarar da yan bazan suna yi yan aluna suna ba duk wannan abu zama na tare zama na ahalin lahi duk abu ne da aka da a bada annabi sallallahu alaihi wasallam duk gaba kisa suna cewa ba mu so ma yunwa ba sai da Ja'faru Tayyar ya rasu da kuma sai na sai na Ja'faru Tayyar amma wani zubin kwanan ma in ba abin ma sai ya fito da kwano a gida to kun gona a suke yanzu da zai tsara goma ya nan kan cikin kwana a su suke shi za mu ɗan su suɗa duk gaba ɗaya ba za ba za dai ka zo ka tafi haka ba duk gaba ki da Allah ya mana haka barka annabi sallallahu alaihi wasallam to haka adraktul badarina nan su an badar ya faru suna aikata ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harajun bainahum ba damuwa tsakaninsu kullum man da kana bai ta sahi don da yake gidan abokinsa waje da shi a yin samu abu mai dubu yana sana'a roci da ya kawai baka to haka kuma duk ahalin lahi ma ake so su yi wa adalil arab to kuma ikon Allah addinin nan ba laraban addini ne qur'anin arabiyya addinin nan ba laraban addini wannan al'ada ce ta larabawa in dai ka ga dabbar su a daji saboda karamcin su da alherin su to sun yarda in dai ka ga dabbar su a daji kana jin gishirwa ko kana jin yunwa to ka tsaka kataka in ma za ku mutu ba laifi ku yanka wani sun yadda muku wannan al'adar ce al'adar laraba ta saboda suna da karamci na daga wa adadin arabi al'adar laraba annahu kanu yastajizuna sun halarta idan ka fara insani idan mutum ya tafiya wa a tashi yanzu kishirwa wala iya hayawanan ya samu dabbobinsu ya ayi ahadin na kowaye ya kuzu ya dauke shi kawai ya halubu ya kaka waya sharabu ya sha laisa fi zalika shay'un ba komai akan wannan to shi ma Allah ga nasa dabbobin nan diya ya kai farauta ka kama duk gaba gida kai farauta ka kama duk gaba gida banda bana mutane sai dai kuma wanda al'adar shi haka sun yarda duk gaba gida hatta annar rasul sallallahu alaihi har cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma karara ila hijrati ayi da ta hijira ya fita ila gari daga kogo kuma ya fita zuwa hanyar Madina kare da Abubakar manzala ya fita zuwa kogo kare da abokan sai sai na abokan ya fita wanda ke rahiya ga ba su ci komai ba ga yunwa sai na abokan ya fita yana ɗan duba sai ya ga wani mai kiwo wanda ke rahiya min ƙurashi ya samu wani mai kiwon ƙurashi ƙara lahu sai na abokan ya ce masa da shi a fi galami ka labanin akwai nono a cikin akuya ba akwai akuya ta tsatsa kala na amsa ce eh ga wata can ba ta da haihuwa ba tsatsa fa a kabla shatan sai na muka ya kama akuya wa halaba ya tafe ta wa ata bihi rasul sallallahu alaihi wasallam yayi farau farau ya hada da ruwa ya sanyi ya kawo manzalla fa shariba manzalla ya sha da anna hada kana min adati quraish wannan al'adar quraishawa ce kaga ba nasu bane amma fa fil al'ada ce ba komai wannan ba ba haram bane ba saka akai ba yaf'aluhu ba'dhuhu li ba'd ba'd sai na aikata ba'd fa qabilatu shari'atu sai shari'a ta ta yarda da shi kama wadahu kamar da suka dama ba kowace al'ada shari'a ta wata rusa ba sai ta banza amma mai kyau ce kun yarda da ita kuna son ta shikenan shari'a ta yarda muku ita ma ba ba wani abu to shikenan sai shari'a ta sa mana haula ila aqaribu wa'annan dangi makusanta da muka faɗa dinnan wasadiqu aboki min jumlatil aqarib shi ma yana daga cikin danginka au a ƙaru ko ko akwai abokin ma da ya fi kusanci ga dangin naka sai Allah ya hana aboki ma a shi don duk hukuncin uwa uba ka ƴan uwa uwa ƴan uwa ka ƴan kaza mata sai Allah ce da aboki kuma sai Allah ya hana shi saboda yawa ake cewa da yawa dan uwan naka da mahaifinku da haife ku tare ba amma kuma ka fi gaya ba sirrin kama ka fi yarda da shi ma akan wa'yan uwan dan uwa kuma akwai wannan duk baki to Allah ya yarda da wannan duk baki da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aboki ma a cikin wannan jere duk baki da yawa wa sadiqu min dawlati al-aqarib aboki ma yana daga cikin ƴan uwa din au aqrabu ko ya fi kusa ma da farkon hijira ma aboki ma yana gado sai da ayar gado ta sauka da sai da ayar gado ta sauka sannan ta soke kuma amma dai a dan ba shi dan wani abu an san abokin mai gida ne abokin baban ku ne gashi ya yi rashin sa in kuna da iko kuna da abu ko dan ba shi wani abu dai da shi ma zai ta tuna baban nan naku da kaza in ma da iko ya wata mota baban ko dan wani abu dan ku ne ba shi dai shi ma saboda shi ma an ma asara shi ma an ma rasuwa duk duka baki da to au a arabu haisu anna ahlan nari jibi abun mamaki yan wuta suna cikin wutarsu lan yantakiru bi quraba'in ba su yi alfahari da ƴan uwansu ba bal bi asdiqa'ihim da da abokansu suke magana hmm famala na min shafi dan wasu suna cewa oh yau mun ba mu da mai ceton mu wala sadiqin amin ko abokin nan ma na kusa irin su na zuwa da da ba a rabo kaga yau kuma ba a tare Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu abokai na Allah wanda za a zauna duniya da lahira Allah salli ala fadar salatul fatiha الحمد لله